أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وجعل تبارك وتعالى لينونا منا وان اللوكتي من البركة يومنا شدة وترجو الآخر هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة شكرا لكم ديار وليود أربعين دروهم mun sake dawowa kan karatunmu na riyadu salihin muna cikin babu tauba wa abi sa'idin sa'ad bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu anna nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam qala kana fi man kana qablakum rajul qatala tis'atan wa tis'ina nafsan فسأل أن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكلم فكمل به مئة ثم سأل أن أعلم أهل الأرض فضل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن, في فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلقا أتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين العرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في صحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجيل من أهلها وفي رواية في صحيح فأوى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال كيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنعى بستره نهوى آه وعن أبي سيد أنكر قولة بابا سعيد سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان بن سنان الخزري رضي الله عنه ألا جدشي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم cewa ka sani annabi sai da mutar tabbata gare shi kala ya ce kana fi man kana qablakum ya kasance a mutanen da su kasance kafin ku rajulun wani mutum katala tis'atun wa tis'ina nafsan ya kashe mutane guda 99 fasala an alama ahlil ardi sai tambaya akan waye mafi sani a cikin mutanen bayan kasa fadulla ala rahibin sai aka musa nuni ga wani mutum mai ibada fatahu sai ya je masa faƙali sai ya ce masa innahu qatala tis'atun wa tis'ina nafsan yace lalle shi ya kashe mutum 99 fa hallahu bi tauba shin za a gafarta masa faƙala sai ya ce masa la a a faƙatalahu sai ya kashe shi fakammala bihi mi'atan sai ya cika na ɗari da shi sun masala an alama ahalil ardi daga nan sai ya sake tambaya akan waye mafi sani a cikin mutanen bayan ƙasa fadulla ala rajulin sai aka masa nuni akan wani mutum alimin mai ilimi faqala sai ya ce masa innahu qatala mi'atun mi'ata nafsin min tauba yace ya kashe mutum dari shin za a gafarta masa faqala na'am yace masa eh wa man yaqulu bainahu wa bainat tauba wa zai shiga tsakaninsa da tsakanin tuba in talib ka tafi ila ardi kaza wa kaza zuwa kasar kaza da kaza fa inna biha unas nasan lalle a can akwai wasu mutane ya'buduna Allah ta'ala wa suke bautawa Allah madaukakin sarki fa abudillaha ma'ahum sai ka bautawa Allah tare da su wala tarji ila ardika karka dawo zuwa ga garinka fa innaha ardu su'in saboda gari ne wato na masu laifi fan talaka sai ya tafi hatta idza nasaba tariqa har sai da ya raba tafiyar kashi biyu har sai da ya ci rabi ya yi kusan isa wancan garin a tagun mutu sai mutuwa sai mutuwa ta zo masa faqtasamat fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatu al'azabi sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sai suka yi jayayya a kansa faqalat mala'ikatu rahama sai mala'ikun rahama suka ce jaa ta'iban lalle ya riga ya taho yana mai tuba muqbilan bi qalbihi wanda ya riga ya fiskantar da zuciyarsa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki faqalat mala'ikatu al'azabi sai mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu suka ce bai taba aikata alheri ba ko da dai fatahum malakun sai wani mala'ika ya zo musu fi surati adamiyin a cikin surar dan adam faja'aluhu bainahum sai aka sai ya sanya sai ya zama ya shiga tsakanin su da shi ya shiga tsakanin su faqala sai yace qisu ma bainal ardi yace ku irga abin da yake tsakanin waɗannan kasashe guda biyu fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu duk inda ya fi kusa da wannan garin to na wannan garin ne faƙasu sai suka gwada fawaje duhu a dina'ilar arzillati a rada sai suka same shi ya fi kusa da garin da ya yi nufi faƙa babbatku mala'ikatun rahamati sai mala'ikun rahama suka karɓe shi mutafakun alaihi bukari da musulun sun haɗu a kansa mafi ruwa ya fi sahihin ya zo a cikin ruwaya fakana ila ƙayyati salihati a ƙaraba ya kasance zuwa ga alƙarya ta gari din nan a ƙaraba ya fi musanci bishibirin da sa'i ɗaya fajila min ahaliha sai ya kasance ya yi daga cikin mutanen wannan gari da fi ruwatin har yanzu a cikin wata ruwa fi sayi a cikin sayi fawa Allah ta'ala ila halihi sai Allah ya wahayi zuwa ga wannan ƙasa an tuba ali cewar ta yi nisa ta koma baya wa ila hadhihi an taqarrabi Allah ya wayi wa dai kasar kuma yace ta maro wa kala sai yace kisu ku ku auna ma bainan wa abun da yake tsakanin su fa wajadu ila hadhihi aqrab bi shibrin sai suka ga suka same shi ya fi kusa zuwa ga wannan da sabi daya fa gufira lahu sai aka gafarta masa fi riwayatin yanzu a cikin ruwaya fa na'a bi sadrihi na hawa sai ya motsa da kirjinsa wajen wannan kasar da zai shiga da na'am wannan hadisin an samu shi daga abi sa'idin sa'ad bin malik bin sunani al-khudri radiyallahu anhu a shi sa'ad bin malik bin sunani al-khudri ya kasance shi da mahaifinsa gaba ɗayan su su sabon annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya rawaito wannan hadisin sunansa Sa'id bin Malik sunan babansa Malik bin Sunani da dukansu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama da aka ce radiyallahu anhu ana nufin radiyallahu anhu Allah ya da su su biyu ga baki daya shi Malik bin Sinan ma'aifin Sa'd bin Malik ya kasance cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya halarci ya halarci yakin Uhud tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shine mutumin da lokacin da aka yi rauni wa annabi sallallahu alaihi wasallama a Uhud ya kasance yana bin jikin raunin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tadda jini yana shanyewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila man la tamassahu an-nar falyanzur ila malik ibn sinan wanda yake so ya ga wanda wuta ba za ta shafe shi ba to ya zo ya kalli malik dan sinani saboda haka da shi aka je yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan shaida a kansa sannan a shi ma ɗansa shine Sa'd ibn Malik din kenan shi ma sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam an ce al-Qudri wasu malamai sun ce wato kakansu ne ana ce masa Qudratu bin Auf shine ake musu lakabi da shi ake ce musu al-Qudri din wasu kuma suka ce a sunan kabilar su ce to shi sa'ad bin malik ya kasance cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin matasa na sahabbai yana daga cikin wato mafiya ilimi a cikin su sannan kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa lalle na ga alama kai sa'ad kana son rayuwa a bayan gari cikin dabbobinka to idan ka tafi cikin dabbobinka nan in lokacin sallah yayi to ka kira sallah lokacin da za ka yi sallah ka kira sallah kafin ka yi saboda babu wata bishiya ko wata dabba ko wani abu sai ya maka shaida cewar kai ka yi imani da Allah ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi sai na Sa'd bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu ya kasance haka sannan ya rayu tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya halarci yaki yakin uku ne bai je ba yakin da mahaifinsa ya je shi malik bin sinani din to shi sa'ad bai je wannan yakin ba ana dawowa hanya annabi sallallahu alaihi wasallama suka da shi yake ce masa a yana masa ta'ziyan cewar mahaifinsa yayi shahada shine malik bin sinani din kenan yayi shahada a yaki na uhudu sannan shi sa'ad bin malik ya halarci yakoki guda goma sha biyu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama farkon yakin da ya fara zuwa shine gazwatu Khandaq to ya kasance a Sa'd ibn Malik radiyallahu anhu wata rana an wayi gari kuma yana cikin ahlus suffa akwai sahabban sallallahu alaihi wasallama da ake ce musu ahlus suffa wanda ko yanzu kaje masallacin Madina za a nuna maka nan ne wajen zaman su wanda su ba abin da suke yi sai bautawa Allah kawai wanda jagoransu shi ne sai na durewa to shi ma salimin malikin yana cikin waɗannan mutane to wata rana ya kasance yana zaune da iyalinsa sai ya zama babu abincin da za a ci saboda tsabar yunwa da ake ji ya kasance an ɗaura dutse a kan ciki saboda yunwa da ake fama da ita sai matarsa ta ce ya kamata ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka koka masa halin da muke ciki sai ya ce ba zai je ba mu jira dai zan jin gwada nema in na samu to ta ce ga wani ya je ga wani ya je duk an ba su kai ka ki zuwa ka je kai ma baka ya ce a bari din sake fita an gwada nema to ya je bai samu ba daga ƙarshe ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin kutuba yana cewa man wa man yastaghni yughnihu Allah wa man yasta'fif ya'ifuhu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya wadatar da kansa ya nuna cewa yana da wadata to Allah zai wadata shi sannan wanda ya kame bai tambaya ba shi ma Allah zai wadata shi shikenan sai na sa'ad bin malik sai yace shikenan magana ya kare sai bai tambaya ba a lokacin ba yace daga wannan lokacin Allah bai hana shi abinci a gidansa ba a cikin garin Madina gaba daya ba za ma ka ce ya ce da har ya gama rayuwarsa bai taɓa rasa abinci a gidansa saboda ƙurani ya gaya mana cewa lilfuqara'il ladina usulu fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya min ta'awuf ta'rifuhum bi simahum la yasaluna an-nasa ilhafa Allah tabaraka wa ta'ala yace akwai mutanen da talakawa ne basu da shi amma ba za su tambaya ba za su kame in baka yi tsammani ba sai ka tsammani suna da shi ko ba su da wata ko abincin da za a ci a lokacin babu amma sai su kame to sai Allah ya wadata su to irin waɗannan idan ka musu kyauta Allah zai baka lada sosai wanda ka gane akwai wani yanayi mutum ne ba zai iya tambaya ba amma sai ka gane yana cikin wani hali sai ka taimake shi to shi sai na sa bin malikin ya fada cikin wannan hali kuma ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shikenan ya koma gida ya ce daga wannan lokacin Allah bai sake jarrabansa da rashin abincin da zai ci a cikin gidansa ba to haka ya kasance radiyallahu anhu shi sai na sa'ad ibn malikin ya rawaito hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama guda 100 guda 1170 wanda Imam Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan guda 46 Bukhari ya banta da guda 26 shi kuma Muslim ya banta da guda 52 to a cikin su ne muka samu wannan hadisi sannan ya rayu tsawon shekara 93 ko da biyu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a ciki ne muka samu wannan hadisi da ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa annabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi mai tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce kana fi man kana qablakum ya kasance a cikin mutanen da aka yi kafin ku rajulun wani mutum katala 99 nafsan wani mutum ya kashe mutane guda 99 mutum guda tara ya kashe to malamai sun ce shi wannan mutumi mutum ne wanda Allah ya yi shi kamar zaki ya zama kamar zaki yake baya tausaya wa karamin abu ko kuma babban abu in ya tashi kisa zai kashe kawai ba da da cewa wannan dan karami ne ya bashi ko wannan babba ne da cijo ne ya tsufa ya bashi idan zaki yin wata kama shi haka yake ba ruwansa da cewar wannan karama ce ko wannan babba ce duk wanda ya samu kawai zai kade ne ya biya bukatan kansa to shi wannan mutumin haka ya zama ya kashe mutane guda 99 bayan ya kashe mutane guda 99 nan fasala an a'lama ahli al-ard sai ya tambaya yace waye ne a sannan a fadin duniya ne kowa ilimi a yanzu waye kowa ilimi fadula ala rahibin fatahu sai aka nuna masa wani mai ibada sai je wajen wannan mai ibada fa kala sai ce masa innahu qatala 99 nafsan yace lalle shi ya kashe mutane guda 99 fa hallahu min tauba shin za a yafe masa idan ya duba fa kala la sai ce masa fa za a yafe maka fa qatalahu fa kammala bihi mi'atan sai ya kashe shi ya cika 100 da shi to a daga farko ya yi tambaya ya ce wane ne ya fi kowa sani a cikin mutanen da suke bayan ƙasa sai aka masa nuni zuwa ga wani mutumi wanda shi mutumin nan mai ibada ne fazula ala rahibi to da aka masa nuni ga mai ibada shi mai ibada ba malami bane ba ibada yake yi yana bautawa Allah amma bai karantu ba bai san addinin ba saboda haka ina tashi bada fatawa dole zai kuskure ba zai faɗi abin da ya dace ba a fata wadda zai bara saboda ba shi da karatu balle ya gane irin amsar da ya kamata ya ba shi da ya zo ce masa ya kashe mutane guda 99 zai tuba idan ya tuba Allah zai tuba masa zai ce masa a sai cika dari da shi to saboda haka malamai suka ce a nan dole ne idan mutum zai ba da fatawa za a masa tambaya ya amsa to ya kasance yana da ilimi kafin ya amsa tambayar kar ya zama bashi da karatun saboda kar ya faɗi a tambaye shi ce bai sani ba sai ba da amsar kuma amsa ta zama kuskure to saboda haka ba a son ba da amsa haka kawai idan an maka tambaya in ka san baka sani ba in baka sani baka ce baka sani ba ya fi sauki akan ka ba da amsa amsa ta jawo wani yanayi na daban shi yasa malaman suke cewa kamar amsoshin da ake baro a gidan rediyo yawancinsu kuskure ne dalili kuwa baka ga mutum mai tambayan ba za ka zo kakawai a ce malam ga mai tambaya iri kaza to a cikin abin da ake gane tambaya kuma shine za ka ga yanayin mai tambaya da wani irin mutum ne ya zo a ina yake rayuwa ya rayuwarsa take kafin ka amsa masa tambaya da saboda haka sai malamai suka ce wancan tambayoyin ana amsa su a bisa kuskure kaga yanzu wannan mutumin da malami ne na daya lokacin da mutumin nan ya zo masa yake masa wannan tambaya din ganinsa da ya yi zai gane cewar eh wannan ba a hasali yake kuma ni ma zai iya gamawa da ni kallonsa yanayinsa zai iya bashi cewar to akwai abu da zai iya faruwa sannan da yana da ilimi zai gane cewar eh ga yanda abu yake to amma shi iya ibadar ya iya bashi da karatu iya ibada yake saboda haka sai bashi mummunar amsa yana bashi wannan amsa shi ko bai wata wata ba sai ya cika da shi ya cika nadari da shi ya kashe shi bayan ya kashe shi ya cika nadari sannan aka ce ana akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gwada mana da yazo cewa eh innahu qatala tis'atun wa tis'ina nafsan shi mutumin kar kamata ya ce inni qataltu tis'atun wa tis'ina nafsan ni na kashe mutum 99 bai faɗi haka ba sai ya ce mutum ya kashe innahu lalle shi qatala tis'atun wa tis'ina nafsan lalle shi ya kashe mutum 99 to malamai suka ce anan ana koya mana ladabin magana musulunci yana koyi da ladabin magana in za ka yi magana ana so ka koyi ladabin yadda za ka yi magana ladabin magana ne kaga idan ka zo kafani magana ka ce wani ya yi kaza kaza kaza ko da hakan ne haka ne amma ba su ka faɗi haka idan kyakkyawan abu ne sai ka ce duk wanda ya yi kaza kaza allah zai sa shi aljanna idan mummuna abu ne sai ka ce duk mutumin da ya yi kaza kaza Allah zai sashi a wuta karka ce in kai kaza kaza Allah zai saka wuta to bakar da magana ke kaga ne sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce innahu ya ce inni ba cewar shi wannan mutumin ya kashe mutane 99 to wannan ladabin magana ne da ake koya mana to daga wannan lokaci sai ya sake tambaya har yanzu yace waye wanda kowa sani a bayan kasa bayan ya kashe na 100 nan ya kashe malami ya kashe mai ibada sai aka sake masa nuni fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani mutum shi ko mutumin malami ne an samu canji kenan ba kaman wancan mai ibada ba da aka nuna masa shi sai ya je sai ya ce masa lalle shi ya kashe mutane dari yanzu za a iya gafarta masa idan ya tuba Allah zai iya karban tubansa fa qala na'am sai ya ce masa eh wa man yahulu bainahu wa bain at-tauba wa zai shiga tsakaninsa da tsakanin tuba bai ce masa har yanzu ana bai ce masa wa zai shiga tsakaninka ba sai ya ce masa wa man yahulu bainahu ba wa man yahulu bainaka wa bain at-tauba sai mai da lamirin har yanzu kan wani kamar wanda baya nan yake magana da shi ya mai da lamirin kan wani ba kan wanda yake magana da shi ba sai ya ce wa zai shiga tsakaninsa da tsakanin tuba ai ba in ka kashe mutum ɗari ba wanda zai shiga tsakanin ka da tsakanin ba Allah zai iya gafarta maka sai ya ce masa in talik ila ardi kaza wa kaza ka tafi gari kaza da kaza ka je wancan garin ka koma wancan garin ka bar wannan garin da kake ciki to an ce garin da yake cikin ana ce masa kafa sai aka ce ya kaure ya koma sunan wani gari da ake ce masa busura to shikenan sai ke gaya masa ya ce fa inna biha unasan a garin da zaka koma na ko su mutane ya abuduna Allah ta'ala suna bautawa Allah fa'budillaha ma'ahu ka koma ka koma wannan garin ka bautawa Allah tare da su to anan ma malami suka ce har yanzu ya ce masa a ka'idar larabci kamata ya ce fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budhu ma'ahu ba sai ya kawo sunan Allah ba sai ce fa'budu ma'hum ka bauta wa Allah tare da su kawai amma sai ce fa'budillah ya kawo sunan Allah ya fidda sunan saboda wato ambaton masoyi yana ƙara jawo a ji soyayyarsa shi yasa sai a ambaci sunan Allah a wajen yace to ka tafi gari kaza akwai su bayin Allah a wajen ka bauta wa Allah tare da su a cikin wancan gari da sai ce masa wala tarji ila ardik kar ka dawo cikin wannan garin naka fa inna ardu su'in gari ne wanda ka aka aikata mummunan aiki a cikin ta gari ne wanda mutanen garin sun fi aikata munanan ayyuka to saboda haka ka kaura ka koma wancan garin ka je ka bautawa Allah a ciki Allah sai ya gafarta maka zunubi da kai shikenan fan talaka sai ya tafi hatta idan sabab tariqa har sai da yayi ya yi rabin tafiya ɗin ko kuma ya yi kusan shiga wancan garin ya ƙare tafiyar ya iso a ta akwai mutu sai mutuwa ta zo masa to da mutuwa ta zo masa faƙtasamatil mala'ikatun rahamati wa mala'ikatun azabi mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sun ka fara jayayya mala'ikun rahama suna cewa nasu ne mala'ikun azaba suna cewa nasu ne mala'ikun rahama suka ce ai ya riga ya fito ya tuba ya riga ya tuba irin zuciyarsa mukbilan bi kalbi ila Allah ta'ala ya mika zuciyarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka ya riga ya tuba su kuma mala'ikun azaba suka ce a ina ai bai taba aikata wani aikin kirki mutun da yake saboda haka babu wata magana malamai suka ce anan Allah ya gwada mana cewa Allah ne yake sanar da bawa abin da ya ga dama saboda haka Allah ne ya san wanda ya tuba zuwa gare shi karatun mu na baya ke da ikhlasi Allah ne ya san wanda kaga ko mala'ika bai san cewar ka tuba ko baka tuba ba don ga waɗannan mala'ikun rahama ne Allah ya buɗa wasu so gane zuciyarsa tana wajen Allah ne har yanzu haka saboda haka har yanzu ya tuba amma mala'ikun azaba su ma mala'ikun ne amma Allah bai buɗa musu cewar sun gane zuciyarsa har yanzu tana wajen tuban ba su a wajen su bai taɓa aikata aikin kirki ba kawai kawai anan suka tsaya to shikenan suna jayayya tsakanin junansu su biyu shikenan fa atahu malakun sai wani mala'ika ya zo musu fi surati adamiyin a surar nan adam yanzu mala'ika ne sai ya zo musu a surar nan adam nan ma malamai suka ce Allah yana girmama surar nan adam shi sa Qur'ani ya ce mana wal karramna bani adama wa amalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila cewar Allah ya fifita dan adam cikin fifikon da Allah ya yi wannan jiki na dan adam har ya saka idan mala'iku suna jayayya sai a turo ni mala'ikan da surar ɗan adam ya musu shari'a saboda a nuna maka fifikon da Allah ya yi wa wannan sura ta ɗan adam din to saboda haka sai Allah ya kawo musu wani mala'ika da surar ɗan adam ya zo zai shiga tsakaninsu zai musu shari'a to malamai sun ce a wannan wajen su mala'ikun nan da suka yi jayayya a tsakanin junansu suna maganar magana ta tashi daga kan maganar shaida ta koma kan maganar da'awa don su mala'ikun rahama suna cewa ai ya riga ya miƙa zuciyarsa zuwa ga Allah tabaraka wataala ya riga ya tuba su kuma mala'ikun azaba suna cewa ai bai taba aikata wani aikin kirki ba to saboda haka dukansu ba maganar shaida suke yi ba yanzu suna ba maganar sun kama magana akan shaida bane suna da'awa ne kowa yana ikirarin abin da yake faɗa shi ne mutum yake kai ba cewar a'a na shai daga abin da yake yi bane ba kuma da ma'anin sallallahu alaihi ya gaya mana cewar albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala ma ankara cewar kawowan shaida yana kan wanda yayi da'awa yace ai kaza ne to sai kawo shaidar sa nawa to kaga yanzu ba shaida suke gawa ba tunda suna ikirari ne suna cewa ai ga halin da yake ciki mala'ikun rama suna cewa a ai zuciyarsu ta riga ta tafi wajen Allah ya riga tuba mala'ikun azaba suna cewa ai bai taba yin aiki kirki ba to saboda haka babu maganar shaida a cikin mu saboda haka sai Allah ya kawo musu mala'ika wanda zai zama alƙali a tsakanin su wanda zai shari'a to saboda haka anan shi alƙalin wace shari'a zai yi ya za a yi musu shari'a babu maganar shaida babu shaidu tirjiya ne yanzu jayayya ne a tsakanin juna sai ya koma wato wajen karina aka ce shi mai shari'a ko mai alƙalanci idan zai hukunci idan shaidu suka zo ba a gane kan abun ba abun ya rude ba a gano shi ba to za a iya yin amfani da karina kafin a yi hukunci kamar yadda zai yi za mu ji yadda zai yi zuwa nan sai ya ce musu isu ma bai da al'arzi ya ce abinda za a yi shi ne ku irga ku ƙiyasta tsakanin ƙasashe guda biyu nan da ƙasar da ya fito da ƙasar da zai je ina ne ya fi kusa da ita a cikin guda biyun nan a duba a gani wace ƙasa ne ya fi kusa da ita sai suka ƙiyasta sai suka auna sai suka ga ya fi kusa da garin da ya yi nufi ƙasar da zai je ta tuban nan ya fi kusa da can can ne inda zuciyarsu zai yi fa qabadatu al malaikatu rahma sai mala'ikun rahma su karbe shi ya zama Allah ya gafarta masa to anan wajen an ce shi alkali zai yi amfani da karina a cikin shari'arsa idan an rasa shaida kamar yadda mala'ikan ne ya amfani da ita a idan aka zo aka kawo ƙara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ga shaidu ga menene amma an rasa gane kan hukuncin to shi mai yin hukunci idan Allah ya sa yana da karatun hukuncin ya san me yake yi to zai yi amfani da karina zai duba yanayin da ake ciki kaga wannan sai ce a to a duba da kasar da zai je da kasar da ya fito ina ne ya fi kusa da ita sai a yi hukuncin aka yi malamai suna cewa akwai wani mai hukunci wata rana an kawo masa ƙara da aka kawo ƙara mutane ne guda biyu ya ba shi bashin kudi daga shi sai shi suka yi ba shaida sai da ya zo karban kudinsa wata rana sai ya ce na zo karban kudi da na baka ya ce wani kudi kuma ce baka ba ni kudi ba shi kenan sai suka zo da suka zo wajen mai hukunci alƙalin mai musu shari'a aka buga aka buga ba gane kan abu ba ba gano ya za a gane wannan magana ba sai alƙali ya ce to yanzu abinda za a yi kai yanzu ba za ka tina wajen da kuka yi abu ba ko wani abu a wajen da kuka yi ya karbi bashin a wajenka sai ce a gindin wata bishiya ne kuka yi ta gindin bishiya kuka yi to kaje ka ce bishiyar taro yana kiranta ka je ka ce taro shi kenan sai mutumin ya tafi ya je zai kira bishiya ya ji can shi alkalin zai amfani da garina ne a nan wajen ana zaune ana zaune can sai ci wannan mutumin har yanzu bai dawo ba sai shi wannan da ya kawo shi wanda suke jayayyar da shi sai ce ai wajen da nisa ne sai ce a alurin da nisa shi kenan ya ce a to shi kenan magana ta gare kaga ya manta sai ce a wajen da nisa ce a to ya kake kudi ya baka ba shi kudi kenan ka ne mutum da kudi sai kika biya shi to wannan kaga ya yi amfani da karina ne sannan an ce har yanzu malamai suna faɗa cewa wata rana wasu mutane guda biyu suna dawowa sun yi tafiya wannan shi yana sai da kayayyaki ne wannan kuma mahauci ne to saboda haka sai ɗabi kudin ya ba shi kudinsa irin salalladin nan haka ba kudinmu na takarda ba sai ya yarsa inda zai ajiye su zai ce ga kudina ka sa su a cikin kayanka in mun isa gari sai ka bani kudina sun taho da suka taho suna zuwa inda zai karbi kudin sai ya ce ban kudi sai ya ce wani kudi ce ba wani kudi daga wani shikenan sai suka tafi wajen mai anguwa ana jayayya ana jayayya magana ta karewa mai anguwa ya ce a magana ta da karfin sati wajen alƙali aka tafi wajen alƙali ya ce aka yi ce muna dawowa ne muje fatauci muna dawowa sai da bashi kuɗi na samu a cikin wato inda yake aje kayansa mun iso kuma yanzu ya ce ba wani magana kuɗi aka rasa yadda za a yi alƙalin nan sai ya ce to yanzu abin da za a yi ina kuɗin suke ga sunan sai ya ce a kira masa wani mutum aka kira masa wani mutum ya yi ɗauko turu ya bashi ya ce ka je ka ta ɗebo mun ruwa a cikin wannan turu kar ka yadda kuma hannun ka taɓa bakin turu ka danna shi a ciki ka ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa a turu aka kawo da aka kawo sai ya ce a kawo wani masaki kuma wani ƙoƙo hakan nan aka kawo sai ya ce a juya kudin da aka juya kudin sai ya ce a juya ruwan nan akan wannan akan wannan masakin da aka juye ruwa sai ga maiko sai ga maiko ya bayyana akan kudin sai ce da wannan kudin da mawuci ne kudin da mawuci ne saboda kai ai kaya kake sayarwa yana za a samu maiko wajen ka shi kuma mawuci dole za a samu maiko wajen sun da nama yake sayarwa saboda haka kudin nan na mawuci ne ba naka bane ba to kaga sai ya amfani da karina a nan to ana zuwa ana kaiwa irin wannan matsayin a cikin in za a yi hukunci to shi ne irin abin da wannan mala'ikan ya yi a nan wajen kenan ana kaiwa nan amma sai an ba wa mutum rantsuwa bai karba ba saboda akwai maganar rantsuwa yan ba da rantsuwa ya karba shi kenan amma in bai karbi rantsuwa ba aka buga aka buga to alƙali zai iya amfani da irin wannan karina din sai ya duba yanayin da ake ciki kamar yadda shi wannan mala'ika ya musu ya nuna ga yadda za a yi a gane yadda abin yake na'am shikenan wa fi riwayatin fi sahihin har yanzu a cikin wata riwaya fa kana ila qayyati salihati aqrabu bi shibri ya kasance ya fi kusa da wannan gari mai garin mutane kirke din da sabi daya shi wannan mutumi da sabi daya yayi kusan wancan gari din shikenan faju ila min ahliya sai aka sanya shi daga cikin mutanen wannan gari mutanen kirke din to a wata ruwayar kuma har yanzu fa'uha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrab sai Allah yayi wahayi wa waɗannan garuruka din yayi wahayi wa wannan kasar da zai bari din ya mata wahayi cewar ta ta tura tan ta ƙara yin baya ita kuma wannan kasar da zai zo ta matso kusa ta matso kusa wa qala qisu ma bainahuma sai aka ce a auna abin da yake tsakaninsu sai aka ga ya fi kusa da garin da zai je dinnan da sami guda daya sai Allah ya gafarta masa to malamai suka ce wannan shine inayatul azaliya tun azal dama Allah ya rubuta dan aljanna saboda ka duk abin da zai yi sai ya dawo ya koma inda inda nan ne mazaunin sa aljanna din yake saboda ka ya kashe mutane 100 amma saboda ya tuba Allah ya karbi tubansa ya gafarta masa sannan aka ce a wata ruwaya fana bi sidrihi na hawa sai ya matsar da zuciyarsa a sai ya matsar da kirjinsa wancan garin da zai je wato a lokacin gargarar mutuwar ma tana zuwa masa amma saboda ya riga ya tuba din nan shi da kansa sai da ya yunkura ya matsa ya shiga cikin wancan garin da zai je to anan malamai sun ce yaya hukuncin hadisin nan yake a wajen mu cin da shar'u man qablana ne shari'ar mutanen da suka gabace mu ne cin da an ce a mutanen da suka gabace ku wani mutum ya kasance a cikin mutanen da suka gabace ku ya aikata laifi iri kaza ya kashe mutane guda 99 ya hada da malami ya hada da malik ya hada da mai bauta mai ibada ya cika dari da shi to yayi wannan hukuncin yake a cikin shari'ar mu anan kuma kafin haka an yi maganan gari garin da zai ji an ce ya bar wannan garin saboda gari ne mummunan gari ya koma wancan garin saboda gari ne na salihai to gari ba zama mummunan gari shi da kanka sai dai mutanen garin su zama mutanen gari ne suke zama wato halinsu shine halin garin da suke ciki idan su kasance shi yasa malamai suke cewa bisu kaniha taghlu diyar wa tarkusu wato kowane wajen zama kowane gari da ka gari da mutanen garin ne wannan gidaddajin suke daukaka kuma da su ne suke suke faduwa ƙasa gari ga gari ya zama garin kirki to mutanen garin su suka mai da gari ya zama garin kirki in ga gari ya zama garin banza mutanen garin ne suka mai da gari ya zama garin banza to saboda haka kuma har yanzu ana gwada mana cewar amfani zama da mutanen kirki zai amfanar da mutum don haka aka ce masa ya tattara ya koma wancan garin ya bar nan saboda nan arzusu ne mummunan gari ne wannan mummunan aiki ne mutanen garin munana aiki suke yi saboda haka ya koma wajen mutanen kirki can idan ya je bautawa Allah a can to Allah zai farta masa zunubinsa a ciki to saboda haka aka gwada masa ya koma wancan gari shi aka fi so kaga saboda haka anan ana kwatanta mana cewa ka san da wa za ka zauna kenan ka zauna da mutanen kirki zama da su din nan sai ya maka amfani sai ya amfana da kai idan ka zauna da mutanen banza zama da su dinnan sai ya cutar da kai saboda ka ake so ka san da wa za ka zauna ka zauna da mutanen kirki zama da su zai maka amfani in ka zauna da mutanen banza kuma to za ka samu wani yanki daga cikin halittu to a nan wajen sai aka ce a wannan abin da ya yi na kashe mutane 99 zuwa 100 yaya hukuncin yake mun sani a alkur'ani yana gaya mana cewa duk muminin da ya kashe duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon sa wuta ne har abada yana ciki ba zai fita ba to shin har irin wannan mutumin kenan ko yaya to anan malamai sun yi magana da yawa a ciki jamhur dai sun tafi akan cewa duk aikin da ka aikata duk laifin da ka yi Allah zai iya gabata maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce baya gafarta wanda ya musu shirka idan kai shirka wa Allah ka hada bautan Allah da wani to nan ne ba wata magana amma duk abin da kai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da kai in dai ba shirka wa Allah bane ba to Allah zai iya gafarta maka duk irin laifin da ka aikata kowane iri ne to saboda haka wannan hukuncin har yanzu ma cikin shari'ar mu yana nan yana aiki duk laifin da kai idan ka tuba Allah zai iya gafarta maka ga wannan mutumin ya kashe mutane 100 amma da ya tuba har zuciyarsa ya koma zuwa ga Allah Allah sai ya gafarta masa kuma Allah riga ga mana cikin Al-Qur'ani mai girma cewa وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكتووا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يدعون نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عساما يضاعف له العذاب يوم القيامة يكون فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات مع صلاة وكان الله غفورا رحيما الله ya gaya mana cewa wanda duk ai wannan laifukan da aka yi ga misali idan mutum zai yi wanda zai lafi na Allah ilaha na karba ya hada Allah da wani misali wala yakun nasabti ala Allah illa bil haqq baya kashe wani rai bai kashe kowa ba ya kiyaye wannan baya aikata zina idan ya aikata wannan abubuwa ya rika asama Allah zai masa azaba zai ninninka masa azaba da aka irga dule bukan nan sai aka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai dai wanda ya tuba sai dai wanda ya tuba ya gyara imaninsa ya tuba zuwa ga Allah fa ulaika yubdillahu sayyiati masanat Allah zai juya munanan ayyukan nasu masu koma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahim saboda ka Allah mai gafara ne mai jin kai ne saboda karka ce ga wani ya aikata laifi iri kaza Allah ba zai gafarta masa ba ba ba ne wannan ba a shiga tsakanin Allah da bawansa kowane irin laifi kuma bawan ya aikata saboda haka idan mutum ya tuba zuwa ga Allah yayi kyakkyawar tuba kowane irin laifi ne Allah zai gafarta masa Allah zai gafarta masa wannan laifi da ba za a ce a lalle lalle Allah ba zai yafe masa ba a'a kowane irin aiki mutum ya aikata idan ya tuba Allah zai gafarta masa gashi na irga irin laifukan a ciki har da kisa din amma da ƙarshe aka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim sai dai wanda ya tuba in dai ya tuba to magana ya kare duk laifin da yayi idan ya tuba to Allah zai gafarta masa to saboda haka har a cikin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan hukuncin yana nan cewar wanda ya tuba duk laifin da ya aikata inda ba shirka ne wa Allah ba to Allah zai gafarta masa ga wannan mutumin ya kashe mutane 99 zuwa 100 amma da ya tuba zuwa ga Allah Allah ya gafarta masa saboda haka akwai darussa da yawa da zamu koya a cikin wannan hadisi na ɗaya dai shine ana so mutum ya tuba ya tuba a dukkan laifin da ya yi sannan tubar da zai yi ya yi tuba tuba tuba wato ya miƙa zuciyarsa gaba ɗaya ya tuba ba ya tuba sama-sama ba idan ya tuba tsakaninsa da Allah ya yi tuba mai kyau to shi kenan kaga irin wannan bawan Allah gashi nan ya aikata laifin ya gama amma sai ya tuba da ya tuban ko bai tuban ƙarya ba ya yi tuban gaskiya ya tuba da gaske tuban da ya yi da gaskiyan nan ta jawo Allah ya buɗa wa mala'iku so gane har zuciyarsa ya tuba saboda haka su ɗaibe shi su mala'ikun rama su tabi da shi saboda irin wannan tuban da yi ya tuba tuba mai kyau shi yasa aka ce mana tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba zarar gunu ka tuba gaba daya yadda ba za ka koma cikin laifin da ka aikata ba to saboda haka yana karantar da mu cewa idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah kowane irin laifi ne kai Allah zai iya gafarta maka sannan hadisin haya yana karantar da mu ladabin magana kamar yadda muka faɗa idan mutum zai yi magana to ana so ko zai yi tambaya to ana so ya koyi ladabin magana a ciki a ciki duka duk inda lamiri ya zo baya ambatan mutumin da ake magana da shi mutumin nan da ya je ya ce ya kashe mutane 99 cewa ya yi innahu katala 99 nafsan wani ya kashe mutum 99 bai ce na kashe ba to saboda haka musulunci yana koyar da ladabin magana idan ka zo za ka yi tambaya sai ka ce idan mutum ya aikata kaza kaza sai a ce a eh to mutumin da ya yi kaza kaza za a masa hukunci iri kaza karka ce ni na aikata kaza a karka karka dora wa kanka ko da kuma kai da kai din ne ka aikata to hadisin yana karantar da mu ladabin magana sannan hadisin yana karantar da mu shari'a abin da ya shafi shari'a kamar da muka faɗa cewar idan wuri ya wuri alƙali musulunci ya bashi dama zai amfani da karina ya duba yanayin da ake ciki ya yi hukunci idan ba a samu shaidu ba ko shaidun an same su amma an gagara gane hukuncin da ya kamata a yi to kaga nan ana karantar da mu cewa duk wanda zai yi shari'a ya hukunci to ya kasance ya san me yake ciki ya san abin da zai shari'a a kansa ya iya shi ya san shi saboda kar ka fada cikin abin da baka sani ba idan baka sani ba kai hukunci a ciki to kaga hukuncin zai zama mummunan hukunci kamar yadda sannan kuma ana har yanzu yana karantar da mu idan zaka bada fatawa ya kasance ka san menene abun kafin ka amsa in an maka tambaya to ya zama ka san ka san amsar kafin ka amsa ta sannan ka duba yanayin mutumin mai tambayan sannan ka duba a in daga ina ya fito ko ka duba daga ina ya fito yayi yake kafin ka bashi amsar tambayar da yake kaga wannan abun sai ka yi amfani da hankalinka bayan Allah baka ilimin sai ka duba da hankalinka saboda ka shi sa wancan shi mai bauta da ya tashi sai ba da amsa haka kawai ana so idan an maka tambaya to ka duba yanayin mai tambayan ya yake shi shi mai yin wannan tambayar ya yake sai ka amsa masa tambayarsa saboda idan ka ba da amsar baka duba yanayinsa ba baka duba yanayin wurin da yake zaune ba to amsa za ta yi zama ba daidai ba to dai da sauran karatuttuka da muka samu a cikin wannan hadisi babban muhalli shahid da abin da ake karantar da mu shine tuba dama a cikin babin tuba yake mutum ya sani duk abin da ya yi idan ya tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta masa abin da makaranta ne da Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce musulunci ya ce wanda yake ka to ba a so ka bashi zakka saboda a riga yin irga waɗanda za ka ba su zakka a ciki inda masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa fi sabili fariidatan min Allah wallahu 'azizun hakim Allah ya faɗa mana cewa ita zakka ana ba wa mutum takwas ne na farko su ne fakirai saboda haka lilfukara shi mahaifinka idan kai kake ciyar da shi kake daukar nauyinsa ka gaba maganar zakka ke to idan kuma yana cikin talauci kai kana da wadatar da har za ka yi zakka ka gaba za ka ba shi bashi saboda ciyar da shi da shayar da shi ya zama dole a kanka malamai suka ce idan yana nan kai allah ya wadata ka to dole ne a kanka ka ciyar da shi ka shayar da shi sannan ka aura masa mata guda daya ka aura masa mata guda ɗaya karka bashi bashi da mata mahaifinka wannan haƙƙi ne a kanka kuma ka ciyar da matar sannan ka nema masa yaron da zai na masa hidima a cikin gidansa duk wannan haƙƙin ka ne amma in yi mata ta biyu to ba ruwanka kuma ne kuma ya fi ƙarfin ka to kaga saboda haka baya ciki da fuqara'i wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da wanda suke aiki akan zakka wanda suke aiki akan zakka su ma za a ba su wanda su aka tara dukiyar da su ake aikin za a iya ba su zakka ciki sannan wal wallafatu qulubuhum da za a jawo zukatan su zuwa ga musulunci in an ba su zakan nan zai jawo wannan zakan da aka ba su ya sa su karbi musulunci su ji dai kyakkyawan mu'amala da ake yi da su har ya jawo sannan da wanda yana nema a yanta shi bai samu kuɗin da zai yanta kansa ba to shi ma za a ba shi zakka sannan walgari ne da wanda bashi masa yawa bashi ne yawa mutum shi ma za ka bashi zakka ya biya bashin nan da ya masa yawa bashi ya masa yawa ka taimake shi sannan za a fita yaƙi za ka ba da zakka dukiyar ta zakka da ka fitar zakka za ka bar a ji wajen wannan yaƙi da ita sannan da matafiyi da guzurinsa ya ƙare da sayan da zai yi shi ma za ka bayar a ciki saboda haka dai a takaice mahaifi ba za ka ba shi ba in ba shi ne shi ne ma a ƙarƙashin ka yi Allah wa ta alhamdulillah na اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين